بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha biyar ga watan zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da hudu ga watan shida shekara ta 2023 miladiya wannan shine darasinmu na 30 a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shekhatu bintu muhammad al-qasim allah ta'ala ya saka mata da alkhairi daga wannan majalisi mai albarka masallacin da ke nan unguwar raji quarters a cikin garin bauchi a karatunmu na baya mun tsaya a kan lamba ta 29 wato lamba ta ƙarshe kenan daga cikin gaɓoɓin da malama ta kawo mana a matsayin iladul huzun sabuban da ke zama wato waraka ko magani ga dukkanin baƙin ciki ko kuma dukkanin damuwan da mutum ya shiga a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan babi na gaba ko matsala ta gaba ita ce adrarul huzun adrarul huzni wato illoli ko cututtuka da yawan kunci ko damuwa ko bakin ciki yake haifarwa ga ɗan adam illolin da yawan kunci ko yawan damuwa ko yawan bakin ciki ke haifarwa ga rayuwar mutum malama su ta ce lilhuzni adrarun wahima alal insan hissiya wa ma'anawiya kunci damuwa bakin ciki na da illoli ga ɗan adam illoli wanda yana iya gani da kuma illoli wanda su na ma'ana ne su ba a iya ganinsu ba a iya taɓa su ba a ganinsu وسنذكر بعضا من المضا من مضاد الحزن من ناحية الشرع والطب malama ta ce kuma za mu ambaci wasu daga cikin cututtukan da bakin ciki ke sama mutum ta fuskan shari'a da kuma fuskan harkar lafiya harkar likitanci saboda a cikin malaman musulunci akwai malaman da sun zama fitattu a harkar addini harkar ilimin shari'a hakanan kuma suka zama fitattu a harkar likitanci irin su ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alai wanda ya rubuta littafin at-tibbun nabawi wanda ya bayani akan likitancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda an fassara littafin da yaruka masu tarin yawa an fassara shi har zuwa turanci an sa masa suna da prophetic medicine saboda haka malamai ne wanda su sun kware a dukkan bangarorin guda biyu da haka za mu ji cewa akwai bayanai da suka yi wanda bayanansu da bincikensu za mu ga hatta likitanci na zamani ya tabbatar da haka sannan kuma za mu ji menene illolin da bakin ciki yake ma mutum a shari'ance na farko shine adrarul huzni min nahiyati shari'a illoli da cututtukan da bakin ciki ke haifar ma mutum damuwa ke haifar ma mutum a rayuwarsa ta fuskan shari'a za mu fara gabatar da bayani akan fuskan shari'a kamar yadda ya zo a farko a cikin littafin saboda shi dama musulmi a duk abin da zai yi ina ka ce ga abin da ya shafi shari'a ga abin da ya shafi rayuwa to yana gabatar da shari'a sama da bangaren rayuwa malama sai ta ce ƙaba al'islamu kulla sabilin ilal huzni musulunci ya yanke duk wata hanyar da za ta kai mutum zuwa ga damuwa zuwa ga kunci zuwa ga bakin ciki to musulunci ya yanke wannan hanyar musulunci ya katse wannan hanyar liya'isha almu'minu 'ishatan hani'a saboda ana so mumini ya rayu rayuwa mai daɗi ya rayu rayuwa cikin annashuwa ya rayu rayuwa cikin wato ainihin kwanciyar hankali haka ake so mumini ya rayu haka ake son musulmi rayuwarsa ta kasance ya abudullaha bi khushu'in wa ɗuma'aninatin wa rahati balin ya bauta ma Allah da kushu'i da nutsuwa da kuma kwanciyar hankali haka ake son mumini ya zama yana ibadansa domin mumini rayuwarsa gaba ɗaya ibada ce taka Allah yana so duk mumini ya zama yana bautan Allah ne cikin kushu'i cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali shi yasa duk wata hanyar da za ta kai mutum zuwa ga ya shiga cikin kunci ko damuwa ko bakin ciki sai musulunci ya yanke wannan hanyar sai a ce ma mumini karka bi wannan hanyar karka bi wannan hanyar saboda ana so mu ya zama cikin wato annashuwa a yayin da zai tabbatar da bauta ma Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun yayin da zai tabbatar da silan halittansa ita ce bautar Allah saboda haka a lokacin da zai tabbatar da wato bautan Allah nan idan babu nutsuwa babu kwanciyar hankali da tare da shi ba zai iya ba ba zai bauta ma Allah yadda ya kamata ba yana cikin kunci yana cikin damuwa sallar ba zai iya yin ta da kyau ba kullun yayi ta yin sujudu sahwi kenan yayi ta kabli da badi a koyaushe saboda babu nutsuwa ta tare da shi bai cikin kwanciyar hankali خلق الله سبحانه القلب liyakuna abdan lillah Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci zuciyar mutum don zuciyar ta zama baiwar Allah yaqumu bi haqqillahi fihi dan adam ana so wato ainihin san ana so wannan zuciyar ta tsayu wajen ganin ta sauke haƙƙin Allah da Allah ya ɗaura mata kamar yadda kai a karan kanka a gangan jikinka kai a gudanka bawan Allah ne kai akwai haƙoƙin da Allah ya wajabta maka sauke haka zuciyarka take baiwar Allah ce ita akwai haƙoƙin da Allah ya wajabta mata ta sauke falaisa li hamilihi an yudkhila fihi ma sha'a ba a ba ma ma'abocin wannan zuciyar ya shigar da abin da ya ga dama a cikin zuciyar wa yukhrija minhu ma sha'a kuma ya fitar da abin da ya ga dama ba ba cewa akai tunda zuciyar tana gangan jikinka ka cusa mata abin da ka ga dama ka cire abin da ka ga dama ba akwai abin da shari'a ya yadda shari'a ta yadda wannan abin ya zauna a zuciyarka akwai abin da shari'a ba ta yadda wannan abin ya zauna a zuciyarka ba saboda da kai da zuciyar duka bayin Allah ne dukan ku bayin Allah ne balil qalbu mustawdi'u tauhid zuciya ita ce ma'aji da ake ajiye tauhidi ana ake ajiye tauhidi ta Allah da bauta tauhidi mutum ya zama yana da zuciyar yadda ba mai bashi sai Allah ba mai hana shi sai Allah ba mai azurta shi sai Allah ba mai talauta shi sai Allah ya zama yana da kyakkyawan wato sidqul i'timadi ala Allah yana da tawakkuli yana da kyakkyawan dogaro ga Allah ya gamsu cewa Allah shi ke juya rayuwarsa zuciya ita ce ma'ajin wannan ita ce mai ajiye shi wa mahallu nazirin rabbi subhana sannan kuma zuciya ita ce mahallin da mutum zai yi amfani da ita domin ya yi tuntuntuni akan ubangiji sannan ita ce muhallu nazirin rabbi subhana zuciya ita ce inda allah yake hange a jikin mutum zuciya ita ce inda allah yake kallo a jikin mutum ma'ana allah yana ma mutum hisabi ne gwargwadon abin da ke cikin zuciyarsa yau wala yan fa'umalun wala banu illa man atallaha bi kalbin salim Allah ce ranar alkiyama rana ce da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba wane ne zai tsira shine wanda ya zo ma Allah da kubutacciyar zuciya wankakkiyar zuciya tsaftatacciyar zuciya sannan a wani wajen yake cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib wanda ya ji tsoron Allah a gaibu a yayin da bai ga Allah ba sannan kuma a ɓoye ba wanda ke ganinsa sai Allah sannan ya zo gaba ga Allah da zuciya wacce take mai komawa zuwa ga Allah kaga duk maganan Allah yana magana ne akan zuciya zuciya zuciya sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duban suranku gangan jikinku a'a wane fari ne wane dogo ne wane kato ne wane siriri ne wane baki ne wane gajere ne Allah bai duba wannan Allah bai duba yanayin fatan ku wane kikkiawa ne wane kaza ne a'a abinda Allah yake dubawa shine yanzuru ila qulubikum Allah yana duba zukatanku ne zukatanku wa a'malikum da kuma ayyukanku kaga kenan ashe zuciya tunda nan Allah yake hange yayi mutum hisabi ashe ya kamata mutum ya gane ba komai yake shigarwa cikin zuciyar ba don saboda ya samu ya tsabtace zuciyarsa ya gyara ta domin zuciyarka ita ce kai a zahiri gaɓoɓinka suna iya yin ƙarya su bayyana haƙi su bayyana abin da yake haƙiƙatan ba haka ne kai ba amma zuciyarka ba za ta yi haka ba abin da ke cikin zuciyarka in ka ga mutum yana iya samun alkhairi haƙwaranka su yi yaƙe su nuna masa suna tare da shi suna cikin farin ciki da ya samu wannan amma kaga sun yi ƙarya amma zuciyarka ba za ta yi ƙarya ba in tana farin ciki ka sani in tana bakin ciki ka sani zuciyar ba za ta yi ƙarya ba ita taka fahuwa mawɗinu a amalin baɗinatin jaliya zuciya ita ce wato wajen da ake wasu ayyuka na baɗini wanda suke masu wato ainihin girma jalila kalhauf kamar tsoron Allah yana cikin zuciya ne a taƙawa tsoron Allah na zuciya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce a taƙawa hahuna a taƙawa hahuna a taƙawa hahuna tsoron Allah na cikin zuciya shi yasa zuciya idan ta yi kyau to sauran gaɓoɓi ma sai su yi kyau ba kamar da mutane suke cewa ba in kai ma mutum nasiha ka bar kaza sai ce maka ai tsoron Allah a zuci yake in ka mata nasiha ta daina kaza ta daina yawo ba hijabi ta nemo suturan musulunci sai ta ce ma tsoron Allah a zuci yake ya ishe ta haka kawai tana tsoron Allah a zuciya amma kaga inna fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغنغن جكين متن أقول وتتسوكا إنت يكو تو غنغن جكي زي كو alamar zuciyar ta gyaru akwai tsoron Allah a cikinta shine a gaɓoɓi suna ayyuka na tsoron Allah in ta ɓaci to sauran gaɓoɓin sun ɓaci alamar zuciyar ta munana ta wato yi datti akwai datti tattare da ita shine ga sauran gabobi suna aiki mun suna ayyuka munana Allah ya ce ya bari ya ki bari Allah ya ce ta bari ta ki bari to alaman cewa zuciyar bata tsaftata ba ke daga tsoron Allah a zuciya take ke kuma da shine Allah subhanahu wataala yake ba wa mutane daraja inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku karanci da matsayi a wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah sannan wal ikhlas ikhlasi da za a ce karka yi aiki don kowa in ba don Allah ba a zuciya ake ikhlasi gaɓoɓi suna iya kyautata aiki amma tushen aikin shine ikhlasi kuma a zuciya ake yi daga din ka kyautata sallah ka kyautata karatun ƙur'ani ka rera shi da kyau ba na gizon ke saƙa ba zuciya don wa aka yi ba mamaki ka yi sadaka da dukiya mai tarin yawa dubbannin ɗaruruwa amma abin kula shine mai a cikin zuciya neman yardan Allah ko kuma neman yardan mutane wal mahabba sannan ƙauna soyayya tana cikin zuciya warraja sanya fatan samun rahamar Allah tana cikin zuciya a zuciya ake yin ta to kun ga waɗannan ayyuka ne da ake yin su da zuciya sai malama sai malama ta ce wa yufsiduhu aw yumriduhu ko aw yumriduhu a'malun batilatun zamima akwai kuma abubuwan da suke lalata zuciya ko kuma su sanya zuciya ta yi rashin lafiya su ne wasu ayyuka da ake yin su a ɓoye waɗanda suke ababen zargi daga cikin ayyukan da suke lalata zuciya ta ce kamar kalhaƙad walghilli walhasad kamar ƙyashi da gillu da hasada waɗannan ayyukan suna ɓata zuciya kaga waɗancan da muka ji su ne ayyukan da Allah ya halicci zuciya don ka yi su waɗannan kuma suna ɓata zuciya suna lalata zuciya daga in mutum yana dakon hasada da ƙyashin wani a zuciyarsa to wannan ya lalata wannan aikin yana lalata masa zuciyarsa wannan yana lalata mar zuciya saboda dakon hasada ko kyashi na wani a zuciya mutum ya zama yana dakon hasada wannan shine mafi munin dako da mutum zai a rayuwarsa shine mafi muni saboda ba mamaki inda kaya ya ɗauko buhu ya ɗauko aka wani in ya ga gawa nan ya ɗauko kaya ya masa nauyi wani yana iya taya masa ya riƙe masa amma dakon da zai yi a zuciyarsa ya hana shi sakat ya masa nauyi abin amma ba da man saukewa saboda duk wanda kake mai gillu kake mai wato kake mai kyashi ko kake mai hasada akan wata ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya bashi to galibi za ka ga kullum abin da Allah yake nuna maka shi ne cigabansa cigabansa cigabansa kullum za ga sai ƙara matsawa yake yana ta ƙara matsawa yana ta ƙara matsawa kai kuma kana nan kana dakon hasadarsa kana nan kana dakon wato kyashinsa a cikin zuciyarka kuma don kana hasada ko kana kyashi wannan ba shi zai sa Allah ya fasa bashi ba haka kullum kai za ka ta shan wahala Allah ya tsare mu wa ghairu hada makamancin haka wa qad yud'ifuhu al-huzn min as-siri ila Allah min as-sayri ila Allah sannan kuma bakin ciki yana raunana zuciya a hanyar tafiyar ta zuwa ga Allah bakin ciki yana raunana zuciya yana sa maka rauni ya hana ka tafiya zuwa ga Allah yadda ya kamata saboda abinda Allah ya ce shine fafirru ila Allah ku gudu zuwa ga Allah ku dawo zuwa ga Allah sai Allah ya yi amfani da kalmar alfirar fafirru ilallah ku yi gudu ku dawo zuwa ga Allah kaga wanda ya dako na bakin ciki a zuciyarsa kaga dakon da nauyi ba zai iya gudu ba ba zai iya gudu ba saboda haka za ta raunana bakin ciki da damuwa zai raunana ma mutum tafiyarsa zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala malama sai ta ce alhuzn babun min abwabi shaytan kaga bakin ciki kofa ce daga cikin kofofin shaidan kofa ce daga cikin kofofin shaidan qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa innaman najwa minash shaitani liyahzuna alladhina amanu Allah ta'ala ya ce gani gani tattaunawa a keɓance gefe daga shaidan ne damuwarsa ya sanya wa masu imani bakin ciki me ake nufi da haka sai malama ta ce wali hada saboda haka ne nuhiya an yi tanajasnani duna salis aka hana idan mutane uku suna tafiya to haramun ne mutum biyu su keɓance kansu su ce suna magana su bar na uku ana tare ko ana zaune mutum uku mutum biyu su keɓance su biyu suna kuskuskus su bar na uku to musulunci ya haramta haka min ajali zalika min ajali anna zalika yuhzinuhu saboda wannan din yana sanya masa bakin ciki ya sanya shi cikin damuwa shine ma'anar innaman najwa min ash-shaytani liyahzuna allazina amanu haka wannan kebance wanda za su yi su biyu su bar na uku zai sanya masa bakin ciki to sai aka ce an hana to sai malama sai ta ce to bakin ciki kofan shaidan ne me yasa Allah ce wa innaman najwa min ash-shaytan wannan kebance wanda za su yi daga shaidan ne damuwansa li yahzuna allazina amanu dan ya sanya wa masu imani bakin ciki ya sanya gaba tsakaninsu wa man ra'a ma yakrahu fi manamihi duk wanda ya mafarkin abin kyama a baccinsa falyakhudh bi adabir ru'ya to ya bi ladduban mafarki a musulunci fa inna halata durruhu domin in ya bi wayannan to wannan abin da ya gani ba zai cutar da shi ba da haka bakin ciki kofa ce daga cikin kofofin shaidan mun sha maimaita hadisin imamu muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah ta'ala min al-mu'min daif mu'mini mai karfi karfin imani karfi na kazal-kazal a rayuwarsa shine mafi alkhairi kuma mafi soyuwa a wajen Allah sama da mai rauni annabi kuma yace wa fi kullin khair amma dukkaninsu suna tattare da alkhairi sai manzo Allah yace ihris ala ma yanfa'uk kullun ka dinga kokari wajen kana kwadayin ya za a yi kai fafutuka ka nemo abin da zai amfane ka wasta'in billah sannan in ka tashi ka dinga neman taimakon Allah ka nema taimakon Allah wa in asabaka shay'un idan wani abu ya same ka a yayin kana fafutukan ka samu abin da zai amfane ka فلا تقل لو فلا وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا karka ce ina ma a ce nayi kaza ina ma a ce nayi kaza da kaza ya faru da kaza ya faru walakin qul qaddarallahu wa fi riwaya qadarullahi kace abin da ya faru nan haka Allah ya kaddara kaddaran Allah ce wa ma sha'a fa'al abinda Allah ya ga dama shi ke aikata inna Allah yaf'alu ma yasha inna Allah yaf'alu ma yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama ne sai manzo Allah ya ce fa inna law domin cewa da na sani da na yi kaza da kaga dai duk wanda kaga yana da na yi kaza ya shiga cikin bakin ciki ne ya shiga damuwa to shiga damuwan nan da zaka yi kana da na yi kaza da na yi kaza da ban yi kaza ba manzo Allah ya ce taftahu amala shaytan yana bude kofan aikin shaytan da haka kenan kaga wannan ya ƙara fito mana fili cewa bakin ciki kofa ce daga cikin kofofin da shaidan ke samu ya shiga zuwa ga jikin mutum saboda haka sai musulunci sai ya toshe duk wata hanya ko wata kofa da za ta kai musulmi zuwa ga rayuwa cikin bakin ciki قال ابن القيم الإمام ابن القيم aljauziya muhammadu bin abubakarin ibn al-qayyim aljauziya shekul islam yake cewa alhuznu yud'ifu alqalba bakin ciki yana raunar zuciya bakin ciki yud'ifu alqalb yana raunar zuciya yana sa zuciya ta yi rauni wa yuhinu al'azma sannan yana raunana azaman da mutum yake da shi ƙarfin da mutum yake da shi da kazar-kazar ɗin da yake da shi akan ayyuka to bakin ciki yana raunana shi damuwa kunci yana raunana shi wa yud'ifu al-irada sannan yana raunana ma mutum manufansa abinda mutum yayi nufin yana so ya cimma idan yana cikin bakin ciki to zai yi rauni ba zai iya cimma wannan abin ba wala shay'a ahabba ila shaytani min huznil mu'min ba abinda ya fi soyuwa zuwa ga shaidan sama da ya ga mumini a cikin bakin ciki kaga kenan idan mumini ya fahimci haka shaidan yana so ya gan shi a bakin ciki so ba dai yadda ya dinga barin bakin ciki na damunsa ba saboda mai kar ya faranta ma shaidan rai don me Allah ya ce mana inna shaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa Allah ta'ala ya ce mana kun ga shaidan abokin gaban ku ne Allah ya ce gaba tsakaninku da shaidan ba kama hannun yaro ba fafa ba tsayawa gaba tsakaninku da shaidan fattakhidhuhu aduwa ku rike shi a matsayin abokin gaba gadangadan adawa da kiyayya tsakaninku da shaidan kaga kenan duk wanda kake adawa da shi kake kiyayya da shi baka son ka ga yana farin ciki baka son ka ga yana cikin annashuwa ko da dan adam ne wanda kai ne ka sa ma kanka kana gaba da shi ballantana wanda ubangijinka ya ce kaga wannan ka yi gaba da shi musulunci ya haramta gaba gaba ɗaya amma allah sai nuna mana iblis shaidan ya ce wannan abokin gabanku ne me yasa sai allah ya ce mana a suratul a'raf ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum Allah ta'ala ya ce ya bani adam ya ku ƴaƴan adam la yaftinannakum ash-shaytan kar ku bari shaydan ya fitine ku ya hana ku bauta ma Allah kama af, kama akhraja abawaykum min al-janna kamar yadda ya fidda iyayenku daga gidan aljanna yanzu anhuma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima ya san hanyar da ya bi ya kwaɓe musu tufafin da ke jikinsu ƙarshe ya nuna musu tsaraicinsu Allah ya ce kun ga shedan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu Allah shi Allah ya ce shedan na ganin ku shi da kabilansa ta inda ba ku ganin su ta inda ba kwa kallon su su suna kallon ku inna ja'alna shayatin awliya alil ladina la yu'minun Allah ya ce mun sanya shaidanu su zama majibinta masoya ga waɗanda ba su yi imani ba inji Allah tabaraka wata'ala daka Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa shaidan abokin gabanmu ne abokin gabanmu ne da haka Allah ya ce mu rike shi a matsayin gaba gaba tsakaninmu da shaidan Allah subhanahu wata'ala Allah tabaraka wata'ala ya ce babu kama hannun yaro eh gaba ce mai asali gaba ce mai asali kaga kenan to in mumini yana gaba da shaidan to ba zai yi abin da zai sa shaidan yayi farin ciki ba haka kenan ba zai rike damuwa a zuciyarsa ba alhuznu la yajlibu laka naf'an alhuznu la yajlibu laka naf'an ka sani ya kai mumini wannan kunci damuwa bakin ciki da ka cusa kanka a ciki ba zai jawo maka wani amfani ba ba abin da zaka samu na amfani da tare da shi wala yadfa'u anka durran sannan kuma ba zai tunkuɗe maka wata cuta ba ba zai tunkuɗe maka wata cuta ba din kana bakin ciki akan wani abun da ya subuce maka ba shi zai sa abun ya dawo ba ma asabaka lam yakul yukhdi'aka wa ma akhta'aka lam yakul yusibak abun da ya riga ya same ka din kana bakin ciki ba shi zai sa abun ya fasa samuwa ba saboda haka bakin ciki baya iya jawo maka wani amfani ba kuma iya tunkuɗe maka wata cuta la yajlibu laka naf'an wa la yadfa'u anka durra kaga abinda ba za ka samu wani abu na amfani ba sannan ba za ka samu wani maganin wata cuta ba babu amfaninsa ba amfanin shi wa sadaka man qala wani da yi magana ya faɗi gaskiya ya ce sayuftahu babun idha sudda babun tsarin Allah ita ce tsarin Allah shine idan aka toshe wata kofa sai a bude maka wata sai a bude wata sayuftahu babun idha sudda babun na'am watuhi watahawwanu al'umuru si'ab sannan kuma al'amura masu wahala za su yi sauki za su yi sauki in an toshe wata kofar za a buɗe maka wata al'amuran da kake ganin suna da wahala su ma kuma za su yi sauki ma'al usri yusrani hawin alaika duk wani kunci guda ɗaya da kake tattare da shi akwai sauƙi guda biyu da haka ka sassauta ma kanka duk wani kunci daya me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce fa inna ma'al usri yusra Allah ya ce tare da fa inna ma'al usri tare da wannan kuncin da kake ciki yusra akwai sauƙi inna ma'al usri lallai fa tare da wannan kuncin yusran akwai wani sauƙin to sai malamai suka ce al usru wajen bayani akan kunci sai aka kawo shi bitta'arif a larabci in an zo magana akan abu sai aka alif wallam ya nuna abin ma'arufi ne sananne ne idan aka kawo shi a matsayin na kira ya nuna ba a san shi ba kenan to sai aka ce maka inna ma'al usri lallai tare da wannan bakin cikin da kake ciki kuncin nan wahalar nan da kake ciki yusran akwai wani sauki inna ma'al usri lallai fa tare da wannan kuncin da kake ciki yusran akwai wani sauki sai aka nuna maka cewa wannan al'usur usur da ya maimaitu a ayoyin nan guda biyu ana nufin kunci guda ɗaya ne yusuran yusuran da suka zo to shine sauki guda biyu da haka shine aka ce to kowane kunci guda ɗaya yana da sauki guda biyu ban sani ba ko mun gane kowane kunci ɗaya yana da sauki guda biyu ma'ana a ayoyin guda biyu al'usur usur da aka maimaita kunci kunci ana nufin kunci ne guda ɗaya tare da wannan kuncin nan akwai sauki lallai tare da wannan kuncin dai akwai wani sauki saboda haka duk sanda mutum ya shiga wahala ɗaya to alal akal Allah zai kawo masa mafita guda biyu kaga kenan shi yasa sai ya ce ma'al usri yusrani hawwin alaik tare da kowane kunci kowace damuwa kowace wahala kowane sarƙaƙiya akwai sauki guda biyu za ka sassauta ma kanka falal huznu yajdi walal iktiab bakin ciki damuwa baya amfanar da kai komai hakanan depression sanya ma kanka damuwa daga hankali baya amfanar da kai komai sakanka a kunci da damuwa ba zai amfanar da kai komai ba saboda haka bakin ciki ba abin da zai kara ba babu kuma abin da zai rage maka ba abin da zai kara ma ba abin da zai rage maka fa iyyaka ayyuhal mahzun ka shedinka ya kai wanda kake cikin kunci ka kiyaye karka yadda an yuqidaka alhuznu anil ay anil aishi sahihan sawiya karka bari bakin ciki da kunci da damuwa ya hana ka karayu ingantacciyar rayuwa mai kakkiyar rayuwa karka bari kake da fatakuna farisatan lilhumum sai ka zama dan dakon kunci dan dakon bakin ciki kullun kai kana cikin damuwa kana dakon kunci wa du'matan lil ahzani wal ghumum sannan kuma kullun sai ka zama abincin bakin ciki abincin damuwa sai ka zama kullun suna cinka kullun sai ka zama suna suna cinka karka yadda ka ba da wannan kofar domin ita wannan rayuwar da kake ganinta wannan duniyar da kake ganinta baiwar Allah ce ba baiwar ka ba saboda haka tana yin yanda Allah ya ce ta yi ne ba yanda kake so ta yi ba yanda Allah ya ce ta yi haka take yi ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba yanda dai ubangijinta ya ce ta yi haka za ta yi daga hankali da shiga damuwa da shiga tashin hankali don wani abu ya faru wannan kai ne ya ka ɗaga ma kanka hankali amma ɗagun hankalinka da tashin hankalinka bai isa ya sa ta sauko daga umarnin da Allah ya bata ta zo ta bi umarninka ba kamar yadda Allah ya magana da sama da ƙasan lokacin da ya halicce su ya ce musu itiya ɓau'an aukar ha ku zo ku mun biyayya kun ƙi ko kun so ƙalata a taina ɗa'i'in suka ce mun zo Allah za mu maka biyayya a cikin a bisa raɗin kanmu muna so saboda haka umarni da sama da ƙasa suke bi suna bin umarnin Allah ne duniyan tana bin umarnin Allah ne yanayin rayuwar yana bin umarnin Allah ne saboda haka yanda ran da Allah ya bada umarni mai yanayin rayuwar cewa wane ya farin ciki sai kai farin ciki ran da Allah ya bada umarni cewa wane shi ya kunci shikenan shikenan nawa ne ayyukan nawa ne ababen farin ciki masu tarin yawa wanda suka zo maka ba tare da ka tsara su ba ba tare da ka san su ba suka suka zo maka to yadda kaga cewa waɗannan ababen farin cikin sun zo maka ba tare da ka tsara su ba ka san cewa wannan tsarin Allah ne ai alhamdulillah ka gode ma Allah Allah ne ya turo maka Allah ne ya kawo maka to ka san da cewa duk abin da kaga ya faru da kai akasin haka da izinin Allah da kuma ilimin Allah ba a banza ya faru ba ba a banza ya faru ba saboda haka haka rayuwar take wata rana ka ji ka face-face wata ranar kuma ka ji ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka wata ran kana masha Allah ta ran kana inna lillah haka rayuwar take wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allah ya ce haka wayannan kwanakin suke muna juya su tsakanin mutane yau wani na farin ciki wani na bakin ciki gobe kuma sai su yi canje yau wani da lafiyansa wani na asibiti gobe sai a sallamu wannan wancan kuma ya kwanta yau wani yana raye wane ba haife shi ba gobe wane ya mutu wane kuma ya zo saboda haka tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas yau wane ne mai kuɗi wane ne talaka gobe kuma sai wane ya talauci wane ya kuɗi yau wane ne akan mulki wane kuma yana kasansa gobe kuma sai a wayi gari wane ne yake kasa wane yana kan mulki tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas gashi nan duk muna gani kasan nan kadai ta ishe mu wa'azi lahadin da ya wuce kamar yanzu muna ƙarƙashin tsohon gwamnati ne su kuma wanda suke kan mulki yanzu suna ƙasa ne yanzu su ne a sama waɗancan suna ƙasa kaga shi haka rayuwar take duk inda ka zauna duk inda ka je dole za gamu da bakin ciki domin rayuwar gaba ɗaya ta kujeran aski ce kujera ce ta aski wani ne ya hau ya sauka kai ma kuma ana gama maka za ka sauka wani ya hau shikenan haka rayuwar take ashe ba wani abin bakin ciki a rayuwar babu wani abin damuwa a rayuwar duk matakin da ka shiga kurka ga cewa yau kana sama gobe ka dawo kasa sanya ka ka shiga cikin kunci karka yadda domin Allah subhanahu wata'ala bai tsara a tsarin duniya bai tsara cewa ga wani wanda shi zai zo duniya har ya tafi wai duniya tana masa abin da yake so ba Allah babu wanda Allah ya wannan alƙawarin da shi ba wanda Allah ya wannan alkawarin da shi daga in Allah ya jarabe mutum abinda ake so shine yayi hakuri kada yi makansa da kwambakin da kwambakin ciki mutum ya fahimci rayuwa ya gane cewa kamar yadda na ambata ita duniya tana bin umarnin mahaliccinta ne tana bin umarnin Allah ne subhanahu wata'ala abinda Allah subhanahu wata'ala ya bata umarni ta bi wannan shi take bi ba wai tana bin umarnin yanda mutum yake so bane ballantana ta yi masa abin da yake so saboda ba shine ubangijinta ba ba shine mahaliccinta ba ka kuma san cewa babu yadda za a yi ta bar umarnin Allah subhanahu wata'ala ta bi umarnin wani wanda ba Allah ba ba zai taɓa yiwa ba قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم الله تعالى يا مسا رحمه yake cewa ad-dunya min awwaliha ila akhiriha ibn al-qayyim yace kaga duniya daga farkon ta har ƙarshen ta la tusawi ghamma sa'atin ba za ta taba zama daidai da kunci da bakin cikin da mutum zai shiga na awa ɗaya ba mutum ya yi bakin ciki na awa ɗaya to cutuwan da ya makansa cutar da kansa da ya yi inda za a bashi duniya daga farkon ta har ƙashe ba a biya shi ba ba a biya shi ba fa kaifa bi ghammil umr ina kuma ga wanda ya karar da rayuwarsa gaba ɗaya a cikin kunci ina ga wanda shi rayuwarsa gaba ɗaya ta tafi ne a bakin ciki wallahu musta'an daka wannan shine wasu daga cikin illolin da yawan bakin ciki ke haifar ma mutum a wato bangaren shari'a idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karanta adradul huzni min nahiyati tibbi illolin bakin ciki ta fuskan lafiya saboda ana so mutum ya hada guda biyu saboda fil galib mutane idan in ka gaya masa cewa bakin ciki zai hana ka bautan Allah wannan ba damuwansa ba ne amma ka ce mai bakin ciki zai sa maka hypertension zai sa maka kaza da kaza zai daga maka hankali zai sa maka hawan jini za ka mutu da wuri ta wannan za ga mutum na kokarin kiyayewa yana kokarin kiyayewa saboda in ka ce masa zai hana ka bautan Allah ba mamaki shi dama ba bautan Allah ce a gabansa ba amma in dai zai hana shi damuwa a zai sanya masa tashin hankali ya sanya masa hawan jini ya hana shi rayuwa mai kyau a duniya ta wannan kuma zai yi kokarin ya kiyaye amma musulmi abin da ake so ya fara kalla shine bangaren shari'a bangaren shari'a Allah ta'ala ya samu dace Allah ya sa alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya yi mana damuwoyin mu duniya da lahira Allah ya biya mana bukatun mu duniya da lahira Allah ya mana albarka albarkaci rayuwarmu Allah ya albarkaci wannan sabuwar gwamnati da muke ciki Allah ya sanya musu albarka ya musu jagoranci Allah ya jagoranci su zuwa ga abin da yake shine daidai to abin da yake alkhairi ne ga al'ummar na Allah ya nusar da su ya ba su ikon aikata shi abin da yake akasin alkhairi ne Allah ya tsare su ya tsare mu Allah ya kawar da idanuwansu daga gare shi Allah maɗaukakin sarki sa albarka a cikin rayuwarmu wayannan shugabanni namu muna roƙon Allah ya haɗa su da mashawarta na gari duk wani wanda zai bada mummunan shawara muna roƙon Allah ya kawar da shi daga kusa da su Allah ya kawar da shi daga kusa da su Allah ya kawar da shi daga kusa da su Allah ya sanya musu tausayin talakawa a cikin zukatansu Allah ya sanya musu ƙaunan talakawa da tausayinsu a cikin zukatansu mu kuma Allah ya sanya mana ƙaunansu da tausayinsu da yi musu addu'a a cikin zukatanmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya albarkaci kasuwancinmu ya albarkaci sana'o'inmu ya albarkaci gidajenmu ya albarkaci al'ummarmu ya kara mana aminci da zaman lafiya cikin al'ummarmu Allah ya albarkaci rayuwarmu baki daya Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته